alaihi yan wani su ne tabbula ta sautar Qur'an Islamic Council su ne su za su gabatar muku da karatun sifatin salatin nabi min takbir ila taslim annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wannan shine jerin kasir na 21 wanda ya dace da ranar 28 ga watan tara shekara ta 1998 haihuwa annabi Isa alaihi salam wanda zai gabatar shine a Sheikh Ja'far Mahmud Adam malam bismillah الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata tara ga watan da sani shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na ashirin da tara ga watan tara kuma shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas dan ci gaba da karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shine darasi na ashirin da ɗaya. matashiyar da muka da za mu tashi akan ta za mu tashi akan al-iqa'u bayna sajdatayn ko الإقعاء بين السجرتين abin da ake nufi da al'iƙa'a wani nau'i ne na zama halartin yin sa bai na sajada ta ne tsakanin sajadu guda biyu ka yi sajada ta farko ka ɗago kafin ka koma ka je ta biyu ya halatta ka yi zaman al'iƙa'a a darussan da suka wuce baya idan ba ku manta ba mun yi bayanin cewa al'iƙa'a iri biyu ne akwai wanda shari'a ta halatta akwai wanda shari'a bata halatta ba wanda shari'a bata halatta ba muka nuna shine zama da mutum zai yi kafarsa ta dama ta yi dama ta hagu ta yi hagu ya kasance ya zauna akan duwawunsa irin wannan zaman a cikin sallah bai halatta ba amma iqa'i irin wanda shari'a ta halatta shine mutum idan ya dago daga sujada a maimakon ya lankwasar da kafarsa ta hagu ya zauna akan ta sai ya kafa dukkan kafafunsu ya zauna akan diddigensa kun fahimta ko الإقراء بين السجدتين وكان أحيانا يقعي ينتسب على عقبيه وصدور قدميه wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin iqa'i shine yace yantasibu ala akbaihi yana yana yana zama ne akan diddigen sa biyu wasu dora kadabaihi da kuma wato ainihin kirjin kafafunsa ma'ana sai ya toga kafafunsa haka ya tsunsa ya lankwasar da su sai zauna akan diddigen sa guda biyu mun kwatanta wannan tun kwanaki ina jin ba kuma ta ba na biyu wujubul itminani bainas sajdatayni wannan zama ana yin sa ne fa yayin da ya zanto kawai tsakanin sajadu guda biyu ba zaman tahiya ba zaman tahiya mun yi bayanin yadda ake shi tun lokacin da ya wuce baya matashiyar magana ta gaba wujubul itminani bainas sajdatayn wa kana sallallahu alaihi wa sallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i wa amara bidhalika al-musii'a salatihi wa qala la la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik wato wajibcin samuwar natsuwa baina sajadatai ne tsakanin sajadu guda biyu yayin da kai tago daga sujadan ta farko kafin ka tafi ta biyu ana son kai zama zaman da zaka samu nutsuwa a irin wannan zama ko dai ka tankwasar da kafar ka tago ka zauna akan ta ko kai iqa'i wanda bayanin sai gabata to ba daga tagowa ake son ka koma ba har sai ka zauna ka nutsu ne sannan ka sake komawa ka je sajadu guda biyu wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin tabbata gare shi ya kasance ya tuma innu yana natsuwa a zama tsakanin sujudu guda biyu hatta yarji a kullu azmin ila mawdu'i har kowane kashi ya koma inda ya saba inda yake da an gane ku wa amara bi zalika al-musi'a salati annabi ya umarci mutumin da ya mona na sallan sa dinnan wa qala la yace da shi la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalik sallar ɗayan ku ba ta cika har sai ya aikata haka din وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته wani lokacin wannan natsuwar da annabi ke yi bayan ya dago daga sujudan farko kafin ta biyu yutiluha yana tsawaita wannan zama din hatta ta kuna qariban min sujudatihi har ya kasance dadewar tana dab da dadewar da yi cikin sujuda wa ahyanan wani lokacin ma yamkusu hatta yaqula alqa'ilu qad nasi yakan zauna ne har ma wani na iya cewa to ko annabi ya manta ne ya manta sujada ɗaya ko ya fara tahiyya ne ba mu sani ba ba su san ba tsabar natsuwa ce annabi ke yi kafin ya koma ya je ta biyan sannan a dago a yi zaman tafiya din in za a yi mun gane ko to wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito na karshen nan a can gurin mun manta a lamba ta farko akwai wani bayani da malami wajen bayani akan zaman al-iqa'a a kasa yace shi wannan hadisi na iqa'a wanda suka rawaito shi muslim wa abu awana wa abu sheikh فيما رواه أبو الزبير عن جابر رواية أبو الزبير عن جابر والبيهقي هكا إمام البيهقي وقد سهى ابن القيم رحمه الله تعالى فقد قال بعد أن ذكر افتراشه بين السجدتين لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه يتي ابن القيم يا يرفكنوا دوم يا فدا أتكل للتاسنسا bayan ya ambaci cewa annabi na shimfida kafarsa ya zauna bainas sajdatayn ne tsakanin sujudu guda biyu sai kuma yace lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al ba har da toba daga annabi dangane da wannan wuri jilsatan wani nau'in na zaman daban gaira hazihi in ba wannan ba wato ibn al-qayyim shi yana ganin dole ka tankwarar da kafarka ne ka zauna a kanta a wannan idan ka dago daga sujudu guda biyu amma kai ka yana ganin bai halarta ba yace ba a kiyaye ba ba a haddato ba daga annabi cewa yayi wannan قلت الباني يسي وكيف يصح هذا وقد جاء الايقاع من حديث ابن عباس ta yaya wannan magana ta ibn al-qayyim za ta zauna alhalin kuwa ga zama na ikai ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbas fi sahihi muslim cikin sahihu muslim wa abi daud wa tirmidhi wa sahahahu wa ghairihim انظر الصحيحة دوب سلسلة الأحاديث الصحيحة كركشن حديث نتلري أكو دا تمانين دا أكو ومن حديث ابن عمر كما زما إكياء يازو حديث عبد الله بن عمر بسند حسن عند البيهقي da sanadi Hassan aurin Imam al-Baihaqi wa sahahahu Ibn Hajar haka Ibn Hajar al-Asqalani kuma yace hadisi ne sahihi wa rawa Abu Ishaq al-Harbi fi gharib al-hadisi ga kuma Abu Ishaq al-Harbi ya ruwaito cikin littafin sa na gharib al-hadis ya ruwaito magana an Tawus an karbo daga Tawus Ibn Kaysan al-Yamani annahu ra'a Ibn Umar shi Tawus tabi'i ne ya ga Abdullahi dan Umar wa Ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas yuku iyani dukkan su suna yin zama na iqa'i ma'ana duk wannan raddi ne albani yake gawa ga ibn al-qayyim wa sanaduhu sahihun wancan sanadin kuwa sahihi ne wa rahimallahu al-imam malika haythu qalu ma minna min ahadin illa radda wa rudda alayhi illa sahiba hadha al-qabr yace Allah dukan imam malik imam darul hijra da yace duk cikin mu babu wani face sai yayi raddi ko an masa raddi sai ya mayar da martani shi ma sai an mayar masa da martani illa sahiba hadal kabar sai ma abucin wannan kabarin irin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashara ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qad amila bi hadhihi sunnati jama'atun min as-sahabati wat tabi'in wa ghairihim malai sai da yawa cikin malamai cikin sahabbai da tabi'ai da wannan su sun yi aiki da wannan sunna ta iqa'i wa qad fassaltu al-qawla fi dhalika fil asl yace na riga na yi bayani fil fila asl littafi qultu wa hadha ghairu al-iqa'i al-manhi anhu yace wannan fa ba iqa'in da aka riga aka hana bane baya kamata ya ce fi jilsati tashahhud kamar yadda bayani zai zo dangane da zama na tahiya to dan in fahimci cewa kun gane iqa'in da nake nufi wai zai kwatanta mu gani kwatanta gwagwarmaya ai sauri yawwa kun ga yadda gwagwarmaya din nan yayi wannan shine ake kira iqa'i irin wannan ya halatta idan za ka yi ne tsakanin sajadu guda biyu wancan fa wanda bai halatta ba yawwa ya fi wahala kuma dan haka ma bai halatta ba kuma alhamdulillah ma da bai halatta ba in ba haka ba mutum ba zai iya yin sa ba an fahimci wannan da kyau to kun ga dai annabi na natsuwa idan yayi zama ko tsakanin sujudu guda biyu hatta ya qula al-qa'ilu qad nasi har wani lokacin ma wani zai iya cewa shin ko annabi yayi mantuwa ne hadisin yace bukhari da muslim suka rawaito qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa hadhihi sunnatu tarakaha an-nasu min ba'd inqiradi 'asr as-sahabati wa amma man hakama as-sunnata wa lam yaltafit ila wa lam yaltafit ila ma khalafaha fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha al-hadith ibn al-qayyim yace wannan zama da ake yi har a natsu tsakanin sujudu guda biyu yace wannan sunna fa mutane sun riga sun barta ba'dan qiradi asri sahabati bayan shudewar lokacin sahabbai mutane da dama sun bar wannan sunnar kowa da ya dago Allahu akbar dan da nan sai mai koma Allahu akbar baya dan tsayawa ya dade yace daga lokacin da sahabbai suka wuce wannan sunna an barta kuma da dama wa amma man hakama sunna wa amma man hakama sunnata amma duk wanda ya dora sunna cikin aikin sa da maganganun sa walam yaltafit ila ma khalafaha ba ruwan shi da waiwaye zuwa ga abin da ya saba ma sunna din nan fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha al-hadi ba ruwan shi da abin da ya saba wannan shirya dan mutane sun dade suna abin da ya saba nan sunna ne ba ruwan shi sai ya dawo inda sunna din take matashiyar magana ta kaba al-azkaru bayna sajdatayn zikiri irin nau'ikan zikiri da ake yi tsakanin sajadu guda biyu ka yi sajadan farko kafin ka tafi ta biyu zaka zauna ka natsu to wannan zama da zaka yi ka natsu akwai nau'ika na zikiri da annabi yake yi a wajen wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadhihi al-jilsati annabi ya kasance yana faɗa a cikin wannan zama yana faɗin nau'ika na zikiri awwalan na farko allahumma wa fi lafzin rabbi a wani lafazin allahumma a wani lafazin rabbi allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni ko ka ce rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wani lokacin annabi na faɗin wannan ko ka ce allahumma a mabudin ko ka ce rabbi sai ka karanta sauran abin da ya biyo baya allahumma gfirli ma'ana ya allah yi mun gafara warhamni ya allah kai mun rahama wajburni ya allah ka dora karaya na ko targade na karayar da na samu cikin maganganu karaya cikin ayyuka duk inda na samu wata tangarda ya allah cike wannan gibin shine ma'anan wajburni an gane ko warfa'ni ya Allah ka ɗaukaka matsayina wurinka wa hadini ka shiryar da ni wa afini ka warkar da ni daga dukkan wani abu mai cutaswa a duniya ko a lahira warzuquni kuma ka arzuta ni to wannan ɗaya daga cikin zikiran da ake faɗa kenan haka zaka karanto shi gaba ɗaya اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وهدني وعافني وارزقني وانا ابو داود da امام الترمذي da ابن ماجه da امام الحاكم suka ruwaito hakim ya inganta hadisin haka kuma imam zahabi ya yi tarayya da hakim wajen inganta wani hadisi wa taratan ya kul wani lokacin annabi yana faɗi shine nau'i na biyu ya ce rabbi gfirli igfirli rabbi gfirli igfirli kawai ya faɗi wannan shi kadai an gane ku wannan kuma abu da ibnu majah ne bi sanadin sahihin wa qad iktara wa qad iktara ad-du'a bi hadha al-imam ahmad mala yace imamu ahmad bin hanbal ya zabi mai sallah ya karanta wannan idan ya zo zama tsakanin sujada biyu rabbi ighfirli ighfirli rabbi ighfirli ighfirli imam ahmad ya zabi wannan wa qala ishaq bin rahuya al imam ishaq bin rahuya sai daga cikin malamai imam al-bukhari yace in sha qala zalika salasan in ya ga dama ya faɗi wannan din sau uku wa in sha qala allahumma ighfirli idan ya ga dama kuma yace allahumma ighfirli li'anna kilahuma yuzkarani anin nabi sallallahu alaihi wa sallama bainas sajdatayn dukkanin su guda biyan ana ambatan cewa annabi yayi su tsakanin sujudu guda biyu kaza fi masail al-imam ahmad wa ishaq ibn rahuya riwayat ishaq al-mirwazi haka yake a cikin masail na imam ahmad da kuma ishaq ibn rahuya riwayat al-ishaq al-mirwazi arwayat ishaq al-mirwazi an fahimci wannan ko wa kana yaquluhu ma fi salatil layl annabi yakan faɗa wannan rabbi ghfir li ghfir li a salatil layl a qiyamul laylin sa sallallahu alaihi wasallam malam yayi lamba daga kasa wala yanbaghi zalika mashru wala yanbaghi wala yanfi zalika mashru'iyyat hadhihi al-awrat fil fard malam yace dan an ce annabi nayi a sallan dare wannan baya nuna rashin shar'antuwarsa a sallan farilla in kaga dama farilla ma ka iya yi لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل dan ba bambanci tsakanin sallan farilla da nafila in dai wajen aiwata suwa ne sallan farilla sallah ce sallan nafila sallah ce hukunci ne ya ta bamban waccan tilas wannan ko ganin dama amma siffofin su kuma ai ba sa can bamban kun gane ko wa bi hada yaqulu shafi'i wa ahmad wa ishaq haka imamu shafi'i da imamu ahmad da ishaq ibn rahuya suka ce suka ce duk da an ce annabi na yi cikin salatul layli kai kuma zaka iya koda cikin sallan farilla yarawna anna hadha ja'izun fil maktubati wa tatawwu suna ganin wannan ya halatta ayi a cikin sallan farilla da sallan nafila kama hakahu tirmidhi kamar yadda imamu tirmidhi ya kaito a tirmidhi ya kaito cikin littafinsa wa dhahaba ila mashru'iyyati dhalik al-imam at-tahawi aidan fi mushkil al-athar haka cikin malaman da suka tafi zuwa ga cewa ya halatta kai wannan a sallan farilla akwai al-imam at-tahawi cikin littafin mushkil al-athar wan nazaru sahihu yu'ayyidu dhalik mala yace nazari sahihi yana karfafa haka li'annahu laysa fi salati makanun la yusra'u fihi dhikrun domin babu wani wuri a cikin bangarorin sallah da ba a shar'anta maka zikiri fa yanbaghi an yakuna kadhalika al-amru hahuna to da haka anan ma kenan za a iya yi hadha bayyinun la yakhfa wannan abu ne a zahiri wanda baya boyuwa ma'ana sallah gaba ɗayanta a zikiri ya mamaye ta sai dai nau'ikan zikiri ne kawai ke can bamban idan a tsaye ne zikiri zikirin da ake shine karatun qur'ani dai shi ma zikiri ne idan an zo sujada kuma ana ruku'i ana zikiri in an dago daga ruku'i zikiri in an shiga sujada zikiri an dago daga sujada zikiri amma zama ne kuma zikiri dan karatun tahiyya ma zikiri ne bi ma'anal am ha kuma salatin annabi na daukar ma'anar zikiri bil ma'anal am haka addu'a da zaka yi tana daukar ma'anar zikiri bil ma'anal am saboda zikiri gamammiyar ma'ana ce kun bayyana da kyau ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية sannan sai annabi yayi kabbara yayi sujuda ta biyu sallallahu alaihi wa sallam bukhari da muslim kenan wa amara bi dhalika al musi'a salati annabi ya umarci da mutumin nan da yake muna na sallansa fa qala lahu ba'da an amarahu bil itminani bayna sajdatayn kama salat yace da shi bayan ya umarce shi da tsuwa kamar yadda ya gabata yake summa taqulu Allahu akbar summa tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka summa fa'al dhalika fi salatika kulliha annabi yace da shi kai kabbara sannan kai sujuda har natsa har mahadar gabbanka su natsu sannan ka aikata hakan a cikin dukkanin sallarka wa kana sallallahu alaihi wa sallama yarfo yadayhi ma hadha takbiri ahyana annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa tare da wannan kabbaran a wani lokaci wata kabbara kenan hmm? ta zuwa sujuda na wani hadisi abu awana da abu dawud suka rawaito bi sanadaini sahihaini wa qad qala bi hadha ar-rafi ahmad wa malik wa shafi'i wannan malaman guda uku duk sun ce ka iya wannan kabbaran imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad fi riwayatin anhuma a riwaya daga cikin rawayoyin malik da shafi'i din فانظر التعليق على سبق دوب تعليق تندي او تصفها دي بعد رفرنس نجا وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى abin da yake cikin wannan sujudar shine irin abin da ya a cikin sujudar farko thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan ya dago kansa yana mai yin kabbara sallallahu alaihi wa sallam kamar da hadisin bukhari da muslim suka nuna wa amara bi zalika al musi'a salatihi yayi umarni da mutumin da ke munan sallansa fa qala lahu ba'da an amarahu bis sajdati thaniyati kama marra sai ya ce da shi bayan ya umarce shi da yin sujuda ta biyu kamar yadda ya gabata ya ce da shi mai sun mayar faura sahu fa yukabbir sannan mai sallah ya dago kansa ya kabbara wa qala la ya ce da shi sun masana zalika fi kulli rak'atin wa sajadatin ka aikata haka a cikin kowace raka'a da kowace sujuda to Allah ya kare mu daga sharrin da ya faɗin nan dai fa idza fa'alta zalika faqad tammat salatuka wa in anqasta minhu shay'a anqasta min salatika annabi ya ce idan ka aikata haka sallar ka ta zama ta cika tsaf ta batse wa in an kasta minhu shay'a in ka rage wani abu cikin dangin al'amuran nan da aka faɗa baka yi shi ba an kasta min salatika to ka toye wani abu ne daga cikin sallan ka kun fahimta ku wa kana yarfa yadayhi ahyana wani lokacin annabi na daga hannayensa sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka rawaito shi wannan shine Abu Awana da Abu Dawud da sanadin sai wa kad qala bi hadha rafi Ahmad wa Malik fi riwayatin Ahmad wannan ya sake mai hadisin nan ya faɗi shi ba abu na gaba jilsatul istiraha da yawa waɗansu sukan ce jalsatul istiraha da yawa jimin fataha wannan kuskure ne jilsatul istiraha da yawa jimin kasra shine daidai an gane ko akwai mace tsakanin jilsa da jalsa domin jalsa bi fatahil jim wato wanda ita ce fa'ul kalima yana nufin almarra kenan almarratu min aljulus zama so daya shine jalsa a larabci a dan ka ce jilsa kuma siffar zaman to siffar zaman istiraha shi kuma wani zama ne kenan sananne a wurin malaman fiqh a wurin malaman hadisi ثم يستوي قائدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يستوي قائدا النبي كان ديديتا ازونه على رجله اليسرى akan kafarsa ta hagu mu'tadilan a daidaice a natse hatta yarji a kullu azmin ila mawdu'i har ya kasance kowace gaba kowace mahadar kashi ta koma inda take wato ya dago daga sujuda ta biyu idan an dago daga sujuda ta biyu a raka'an farko ba za a tashi bane zuwa raka'a ta biyu to a maimakon wannan summa yastawi qa'idan sai annabi ya daidaita a zaune ala rijlihi yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan a daidaice hatta yarji a kullu azmin ila mawdihi har sai ya zauna zama dirshan kowanne mahadar kashi ta koma idda take sannan sai me sannan sai tashi to wannan shine jilsatul istiraha hadisin sai na cikin bukhari kaga dai makular inganci kenan ko akhrajahu al-imam al-bukhari wa abu daud wa hadha al-julus malaka shi wannan zama yu'rafu inda al-fuqaha bi jilsatil istiraha ana sanin ana sa masa suna wajen malaman fiqh jilsatul istiraha wa qad qala bihi shafi'i imamu shafi'i ya bada fatawa da cewa ana yin sa wa an ahmad nahawhu haka daga wajen imamu ahmad bin hanbal ana yin da jilsatul istiraha kama fi tahqiq kama yadda ke cikin littafin at-tahqiq malati wa huwa al-ahra bihi to dama wannan aiki yafi dacewa da imamu ahmad lima urifa anhu saboda abinda aka san shi da shi min al-hirsi ala ittiba'i sunnati allati la mu'arida laha na kwaɗayi da mai tarkafewa akan sunna wadda ba abin da ya ture ta inda sunna ta tabbata shi imamu ahmad magana ta kare wato yana so ya ce maka jilsatul israha bayan kasancewar annabi yayi kar wani ya zo ya ce maka ai an yi ijma'i malamai ba sa yi da annabi yayi ga imamu ahmad yayi ga imamu shafi'i yayi sai ishe ka kuduwa kuwa an fahimta ku وقد قال ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله ابن هاني يا فتاة كنت تنبوين ديوا إمام أحمد yace na ga Abu Abdullahi ya'ani Imam Ahmad yana nufin Imam Ahmad rubbama yatawakkau ala yadayhi yaso da dama yakan dogara akan hannayensa biyu idan kama fi rak'atil akhirati idan ya tashi a raka'a ta karshe wa rubbama stawa jalisan wani lokacin kuma yakan daidaita a zaune thumma yanhadu sannan sai miƙe tsaye wato wani lokacin yana yin jinsatul israha wani lokacin baya yi kun fahimta da kyau wa huwa ikhtiyarul imami ishaq bin rahuya wannan shine zabin imamu ishaq ibn rahuya faqad qala fi masail al-mirwazi shi ma ya faɗa a cikin masail na imamu al-mirwazi mabati sunnatu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an ya'tamida ala yadayhi wa yaqum shaykhan kana aw shabban wato wace sunna ta tsofaffi ce wa annabi ya fara bayan ya manyanta to ga malaman hadisi ishaq ibn rahuya yace madati sunnatu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sunna ta gudana daga annabi tsira da aminci sabbata gare shi an ya atami da ala yadaihi yakan dogara kan hannayensa wa yaqum sannan ya tashi wato ya jinsatul israha in zai tashi sai ya me sai ya al'ajin wanda bayanin zai zo ya ture yatsun hannunsa haka ya dogara a kansa sannan ya miƙe tsaye sallallahu alaihi wasallam wa yaqum sannan ya miƙe tsaye shaykhan kana au shabban a halin tsufarsa da halin samartakarsa wanzur al-irwa in kana son karin bayani duba littafin irwa ul-ghalil juz'i na biyu shafi na 82 zuwa 83 alaikum salam eh yana daga zaune sai ya kabbar sai tashi a dan me lokacin da ya dago ba ya dago da kabbara ba ai ya dago da kabbara in ya ga dama sai dago da kabara in ya ga dama kuma ba zai dago da kabara ba zai dago ne haka nan ya zauna sai zai miƙe sai ya kabara sai ya miƙe kabara sun makama eh su ma sun dago sai shi kana nufin shi liman idan ya dago daga kabara ya dago daga sujuda ta biyu bai yi kabara ba ma mu ba san bai yi kabara ba sai ya zauna ya jirsa israha da zai miƙe sannan ya ce Allahu akbar ya miƙe shi ne sai ma mu mai kake nufi su ma sai su dago eh su yi jirsitul israha wanda yake yi kenan idan sun yi su ma su yi kabara sannan su miƙe tsaye ban gane ba idan ya dago da kabbara kake nufin sannan kuma ya ce zai jirsitul istiraha waɗansu za su miƙe tsaye a sai dai in suna gaggawan bin liman ba sai kabbarar liman ta yanke sannan za su dago ba to idan kabbarar su ta yanke suka dago sai su ganshi a zaune sai su zauna su ma sannan su miƙe sai dai nan gurin kan ana samun rudani da yawa na sha ganin inda limamin ke jin sassal istiraha idan ya dago da kabbara sai mamu sun miƙe tsaye sai su ga liman a zaune sai kuma su dawo waɗansu kuma su rasa yadda za su waɗansu sai subhanallahi sun dauka mantuwa yi saboda haka tunda hadisi ya nuna akan yi kabbaran a zaune sannan a miƙe mafi kyau mamu ya yi ta liman ya yi ta a zaune sannan ya miƙe amma idan yawancin din ba saba yayi ba kuma ko da sun miƙe tsaye sai suka ga cewa sun riga limami tsawa sai suka dawo suka jinsu tsaye sannan suka miƙe kuma babu komai akan su ba kabli babu adi liman ya dauke musu kun fahimta ko al-i'timadu al yadaini fi nuhudu ila rak'at dogaro kan hannayenka biyu lokacin da zaka yunkura zuwa ga raka'a ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية وكان يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام النبي أكثر كي ينهض يكن زابرا معتمدا على الأرض ينام يدوغلو أكن قصا إلى الركعة الثانية زواج ركعة تبيو وكان يعجل في الصلاة يا كثن كينا ين العجن أتكن صلى حين يفسر سيرة يعتمد على يديه إذا قام yakan dogara kan hannayensa guda biyu yayin da zai tashi an fahimta ko ya gama zama zai tashi sai ya me sai ya haka da hannayensa ya dogara akan ya zanto nauyin shi akan hannayen yake har sai ya dagar da kafafunsa sama sannan hannayensa biyu baya shine ya tamidu ala yadayhi idza kama an gane ko to ba inda zan kwatanta nan gurin shi yasa ban kwatanta mana ba malam kwatanta mu gani ya tamidu ya jinu al ajnu fi salati yawwa ka dogara kan hannunka sannan ka miƙe ba haka ne a ba wani wahala wannan ko na'am a ture hannu shine daidai ya yi koyi da sunna idan sun faɗa hannun ba a ta sallar sa ba ta yi fa ta yi ba da ya dogara kan hannayen ba amma dai karin wannan din kuma wata sunna ce daban jimke hannayen annabi na yi ne bi jum'i kaffaihi wato shine mutum ya ture yatsunsa haka ya dogara akan su yake wa alaikum salam zaman da aka hana eh shi ne ya saba wancan yadda annabi yake kenan baka ta sallarsa ba ta yi ba wannan yana daga cikin kananan abin da yake ya saba abin da hakika na annabi ya amma sallarsa ta yi sai dai me kake nufi da zaman rakumi wanda wannan ya fitin dala zu su lankwasa su haka su zauna a kansu irin wanda aka yi ba sai kai mu gani ba ba shi waje mu gani eh to wannan kuskure ne so ga su zaka yi haka yadda wannan yi yadda dazo wannan ya kwatanta mana eh ban gane ba kamar ya kenan bai yi ba duk wanda kai sabanin wanda muka faɗa ba shi bane ba duk kishiyar wanda ka faɗa ba shi bane ba wa bi bidha tatamayyazu al-ashya'u وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت النبي يا كسنتي إذا نهض في الركعة الثانية إذا يتاشي زواج ركعة تبيو استفتح بالحمد لله sai ya buɗe karatu da alhamdulillah walam yaskut baya yi shiru kun gane ko wato baya sake maimaita dawul istiftahi kenan dawul istiftahi ana yin ta a mai a raka'an farko to amma istiaza da basmala fa akwai wata raka ta yin istiaza basmala dai duk lokacin da zaka bude sura sai ka bude ta da basmala ka'idar kenan matukar sura ba suratul tawba ba ce dukkan surorin qur'ani kowace mabudin ta shine basmala ka'idar kenan inda zaka faro sura daga farkon ta faro da basmala to amma istiaza shi mutum na maimaita cikin dukkan rakawoyi shine zamu gani yanzu wannan hadisi yace rawahu abu daud رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البيهقي بسند صحيح وأما حديث كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه فموضوع أكون حديث ديك سواء النبي نتاشي كمر ماشي baya dogaro kan hannayensa zai haka ne ya miƙe haka gaba daya wannan hadisin mawdu'i ne wa kullu ma fi ma'anahu da'ifun la yasihu duk abin da zo cikin ma'anarsa da'ifi ne bai inganta ba wa kad bayyanta zalika fi da'ifa malai ce na bayyana haka na bayyana haka cikin littafin silsilatul ahadith da'ifa wa kad askala ala ahad al fudala taqwiyati li isnad al harbi waɗansu daga cikin manyan malamai masu falala yayi mamakin wai dan mai na karfafa hadisin nan wanda ya gabata na cewa annabi idan ya miƙe yakan miƙe yakan bude ne da alhamdulillah saboda isnadin alharbi wai ya aka na kafa wannan isnadi na imam alharbi fa awdahtu zalika fi kitabi tamamul minna sai na bayyana masa dalili na akan inganta wannan hadisi cikin littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna faraji'uhu fa innahu muhimmun ko ma gare shi yana da muhimmanci wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'ati mithla ma yasna'u fil ula annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aikatawa cikin wannan raka'a kwatankwacin abin da ya raka'a ya aikata a ta farko illa annahu kana yaj'aluha aktsara min al-ula sai dai ita wannan raka'ar yana sa ta zanto ba ta da tsawo kamar ta farko wato raka'an farko ta fi tsawo sama da wace sama da raka'a ta biyu a can muna akwai lamba ta kasa da muka bari ko wato wancan hadisi na uku wato wancan magana kai da muka karanta ta maganan hadisi na biyu mai hadisin ajanu wa kana ya ajanu fi salati ya tamidu ala yadihi amma hadisi na uku na gaba da yake cewa idan annabi ya miƙe yakan bude karatu da alhamdulillah wato ba shine na imamul harbi ba shi shine yace akhrajahu muslim wato muslim wa abu awana su suka ruwaito wa sukutul manfi fil hadith yahtamilu annahu sukutu li qira'ati du'a al istiftah yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya miƙe yakan bude da alhamdulillah baya yin shiru baya yin shiru to sai yace kasancewar an ce baya yin shiru wato zai iya ɗaukar ma'anan baya karanta du'a'ul istiftahi an gane ko shine abin da zai ɗauka inji malam albani fala yasmalu sukut li qira'atil isti'aza baya kore yin shiru din da ake domin karatun isti'aza wa hatamilu annahu amma min zalik me yawa kuma zai iya ɗaukar duka guda biyun ya zanto baya yin shiru dan karatun du'a'ul istifta haka baya yin shiru dan karatun isti'aza sai wannan kenan a ce isti'aza kuma kenan in mun dauki wannan fahimtar ana yin taraka an farko ne kadai kun fahimta sai yake warrajihu indi al-awwal sai dai abin da ya furin jaye a wuri na wato maganan farko cewa da aka yi baya yin shiru ana nufin baya yin shiru dan karatun al-istiftahi a raka'a ta biyu bayan wannan shiru amma wannan baya nuna baya yin shiru dan isti'aza wannan kuma daban wal ulama fil isti'aza fi raka'atil ula qawlani bala yace malamai suna da maganganu guda biyu a cikin raka'a ta farko warrajihu indana mashru'iyatu fi kulli raka'a albani yace mu ba ma ta farko ba inganta mafi rinjaye magana a wurin mu kowace raka'a sai ka isti'aza albani kenan wa tafsiru ma taqaddama mazkurun fil asli wannan kuma tafsirin sa yana can a cikin asalin abin nan wato shi albani yana ganin cewa cikin kowace raka'a sai ka yi isti'aza raka'an farko ka yi isti'aza to raka'a ta biyu ma sai kai istiaza amma da wal istiftahi ana yin sa ne a yaushe a raka'an farko kadai wannan mas'ala ce khilafiyya akwai malaman da suke ganin qira'a a cikin sallah qira'a muwahhada qira'a ce guda daya idan kai istiazan farko ta riga ta wadatar domin ai baka fita ba daga cikin sallah ka shiga wani abu ballantana a neme ka game ta istiaza su kuma waɗanda suke ganin za a istiaza suna ganin ba qira'a ce daban ba domin wacce raka'ar daban wannan daban kowace raka'a tana jin kashin gashin kanta domin wannan raka'ar ta iya samun tangarda ta lalace ya kasance kai iskafin ta cikin sallah kamar mai tata da wata raka'a lalacewar raka'an farko din baya ga yadda lalacewar ta biyu a lalacewar ta biyu baya ga yadda lalacewar ta farko yanzu misali mutum ya yi sujada guda daya a maimakon ya ta biyu sai wato ainihin ya tashi bai yi ba ya shiga raka'ar gaba yayi ta gaba har sai bi raka'a ta uku sai tuno raka'a ta biyu bai yi sujada ba yanzu me zai kenan wannan raka'a ta ta uku sai mai da ita ita ce mai ta biyu sai ya sake zama ya tahiya sannan ya kawo raka'o'i guda biyu sannan idan ya gama kuma sai su dun ba'adi an fahimta ku to kaga lalacewar wannan raka'a ta biyu ai bai gadar da lalacewar ta farko ba tare da cewa kaga kenan kira'ar kowace daban ne mai zaman kansa tunda kira'ar kowace daban ne mai zaman kansa kenan kowace sai an yi mata isti'aza dan kowace ka zo ana maka magana cewa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim yanzu karatun qur'ani zaka yi dole kai isti'aza lazim ma karatun qur'ani zaka yi isti'aza bayan ka gama karatun qur'ani sai ka shiga wadansu ibadoji shine ruku'i da tasbihin da ke cikin sa dagowa daga ruku'i da azkar din da ake yi sujuda da abin da ke cikin ta dagowa da abin da ake sake koma sujuda sannan sake kaga kai wadansu ibadoji ne daban sai ka zo yanzu kuma zaka sake yin qur'ani sai a sake cewa wai za qara'atal qur'ani da fasta'iz billahi sai ka sake mai ta isti'aza kun fahimci wannan matsalan abin da suke gani kowace raka'a sai kai isti'aza saboda karatu ne sabo kake daban dawal istiftahi kuma dawa bude sallah ce sallah kuma mabudin ta dai shine raka'an farko shikenan wannan ya wadatar ba sai ka ta ba basmala kuma kamar yadda muka faɗa kowace farkon sura inda za karanta sura daga farko ne sai ka yi basmala in ba daga farko bane ba to ba basmala kuma mun fahimci cewa yace wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'ati misla ma yasna'u fil ula abin da yake a raka'a ta biyu shine irin abin da yayi riga yayi a raka'an farko illa annahu kana yaj'aluha akthar min al-ula sai dai yana son ya raka'an farko ta zanto ita ce mafi gajarta sab'a ta biyu kai mafi gajarta sama da ta farko wannan a wani lokaci kenan da in ba haka ba a baya ai mun ga inda annabi ke raba surori ke raba sura ya raka'an farko ya karanta kamar aya 30 a tawo ba ya karanta kamar aya 30 wata sura doguwa ta annabi raba ta gida biyu ne ya karanta rabi ne ya karanta rabin ta mun ga wannan cikin karatun baya ko ko kuma wadansu surori masu kama da juna ta fuskar tsawo nan ya kaza nan ya kaza sai ga babu tsawo kenan to shine suka ce wannan cewa raka'an farko ta fita biyu imma dai mu ce a waɗansu lokuta in ba haka ba a waɗansu lokuta biyu na daidaita su kun fahimta da kyau ba akwai sallan da a raka'an farko ya karanta izazul a ta biyu ma ya sake karanta izazul mun karanta wannan a baya ko kaga ai babu tsawo ke daidai wa daida to shine suka ce wannan wani lokaci kenan ake samun ta farko ta fi tsawo ta biyu kuma ta zanto gajeruwa a wani lokacin kuma a iya daidaita su waɗansu ma suka ce ai tsawon da aka ce tafi saboda ita ta farko akwai du'a'ul istiftahi a ciki ba haka bane ba ga du'a'ul istiftahi wanda kila idan aka jawo du'a'ul istiftahi mai tsawo sannan aka zo aka yi istiza aka yi basmala aka yi fatiha sannan aka karanta sura kaga ta bi ba a mai du'a'ul istiftahi dan haka sai ga ta farko ta fi mai ta fi tsawo to kawai shine suka ce nan ne ake samun bambanci amma dai ibnu taymiya yake cewa sunna gudananna a cikin sallah sunnar da take gudana shine raka'an farko ta fi tsawo sama da ta biyu yace wannan shine sunna ga duk wanda yake so ya koyi da annaba a cikin sallah farilla yake nafila yake haka ya kamata yi Sheikhul Islam bin Taymiyyah kenan wujubu qira'ati al-fatihati fi kulli raka'a ina fatan dai ana haddace adiya din da suka gabata yanzu awal istiftahi dai mun karanta wajen kala goma sha biyu kako ya kamata yanzu dai a ce mutum ya samu ya haddace bakwai ko shida rabin sa kenan amma inda asirin ku ya rufu tunda ba a jarabawa ba a cewa wani karanta mu dan saboda idan ka faro wannan to sai kaga duk wanda yake sahun gaba ya koma sahun na biyar na dausa wujubu qira'ati al-fatiha fi kulli raka'a wajibtin karatun fatiha a kowace raka'a wannan kamar raddi ne ga waɗansu malamai da suke ganin karatun fatiha sun yadda tilas ne a cikin sallah amma la fi jami'i salati bal fi zalibi salati ba a cikin dukkan sallah ba a cikin mafi rinjayen sallah haka suka ce in ka karanta fatiha a raka'a ta farko da ta biyu da ta uku suka ce a ta hudu kuma bai zama wajibi ba in ka ga dama sai ka tashi kai tsaye kawai in an jima kawai kai ruku'i har a cikin malaman malikiya ko wanda suka faɗi wannan maganar sai albani ke raddi a fakaice wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'a wajibcin karatun fatiha a kowace raka'a wa qad amara al musii'a salatihi bi qira'atil fatihati fi kulli raka'a annabi ya umarci mutumin nan da ke muna sallarsa cewa lalle ya karanta fatiha a kowace raka'a haythu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula yayin da yace da shi bayan ya riga ya umarce shi da karanta ta a raka'an farko sai yace da shi ne summa fa'al zalika fi salatika kulliha kaga wannan nassi ne summa fa'al zalika ka aikata haka me yake nufi ka aikata haka irin abin da kai a raka'an farko da na baka samfurinta to ka ci gaba da yin shi fi salatika a cikin dukkan sallaka ma'ana a cikin dukkan kowace raka'a kulliha gaba ɗayanta ma'ana yadda a can ka karanta fatiha ta biyu ma haka ta uku ma haka ta hudu ma haka dole ne fatiha kenan wa fi riwayatin fi kulli raka'a a wata riwaya yace wa fa'al zalika fi kulli raka'atin ka aikata haka a cikin kowace raka'a wa qala fi kulli raka'atin qira'a a wata riwayan hadisin ma yace kowace raka'a tana da qira'arta kaga ko raka'a zaka yi fatiha kenan wannan ibnu majah ya rawaito da ibnu hibban fi sahihi wa amr fi masalih ibn hani qala jabir wa qala jabir man salla rak'atan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani falam yusalli illa wara al-imam jabir yace duk wanda ya salla ya sallaci raka'a daya wanda bai karanta fatiha ba ko da sallar ko iya karanta falam yusalli to bai salla ba illa wara al-imam sai fa in a bayan liman yake ورواه مالك في الموطأ imam malik ya rawaito wannan cikin motsa at-tashahhud al-awwal tunda an zo zama sai tashahhudi kida at-tashahhud al-awwal tashahhudi na farko abinda yake nufi da tashahhudi na farko karatun tahiya na farko a cikin sallah ga sallan da ake mata tahiya biyu jilsatu tashahhudi shi ma bi kasr al-jim irin zaman da ake so mutum yayi a tahiya ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية النبي هكذا تينا زما دون تهيا بان يكمل ركعة تبيو فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح إذا صلى تاكسا في ركوئي بدابي قريت كمان أصباهي جلس مفترشا سيزونا زمن افتراش زمان افتراش shine da muka ce ya lankwashe wannan kafar ya zauna a kanta ya yi haka da wannan kuma wato sai kafa ɗan yatsunta haka ya kasance nauyinka yana kan kafar hagu haka shine iftirash wannan kafar kuma tana kafe haka iftirash kenan ta yadda duwawunka ba su taba kasa ba kana kan kafar ka ta hagu jalasa muftarishan sai annabi sallallahu alaihi ya zama na iftirash an fahimci wannan da kyau kama kana yajlisu baina sajdataini kamar irin zaman da yake na tsakanin sujudu guda biyu kenan wa kadhalika yajlisu fi at-tashahhud al-awwal haka kuma yake yi a tahiyya ta farko min as-sulasiyyati aw rubaiyya ga sallah mai raka uku magriba kenan ko mai raka hudu wato isha'i azhar al-asr wato idan sallah raka'o'i biyu gare ta kadai irin wannan zaman kadai annabi ke yi idan sallah raka'a tana da sama da biyu kaga za a zauna sau biyu to a zaman farko ma a zaman farko irin wannan zama yake in tana da zama sama da biyu a zaman farko da irin wannan zai idan an je na karshe kuma zai bayanin wanne zaka yi wa amara bihi al-musi'a salatihi fa qala lahu annabi ya umarci mutumin da ke munana sallan nan tashi ya ce da shi fa idza jalasta fi wasti salati fatma'in idan ka zauna a tsakiyar sallah ka natsu waftari fakhzakal yusra ko fakhzakal yusra lafazin fakhzu ko kai daure ga ka ko kai masa kasra duk an halatta maka a lugar larabci waftari fakhzakal yusra ka shimfida cinyarka ta hagu yana nufin kafarka ta hagu thumma tashahhad sannan ka karanta tahiyya أبو داود والبيهقي بإسناد جيد بإسناد جيد وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يا فدا الله تقاري دا قريتي يتي ونهاني خليلي أن إقاع كإقاع الكلب مسوينا بداتينا يا هنا نزما إلى الزمن كريه shine muka kwatanta ɗazu iqa'i irin wanda aka haramta kafar dama ta yinan ta hagu ta yinan ka zauna kan duwawunka gaba ɗaya na dama da na hagu an haramta wannan yace eh, a- wato badadi na ya hana ni iqa'i irin iqa'il kalbi wa fi hadithin akhar a wani hadisin daban ba wannan ba kana yanha an uqubati shaytan annabi ya kasance yana hani dangane da tsugunan shaytan waye ya taba wannan abin nan an ukubati shaitan annabi ya kasance yana yin hani dangane da tsugonan shaitan shine dai wannan zama da muka kwatanta shi dai dazu wanda muka ce an hana yin sa cikin sallah shine dai ikra'i din da aka hana wa kana idza qa'ada fi tashahhud annabi ya kasance idan zai yi zama na tahiya wa ba akaffahu al-yumna ala fakhidhihi sai ya dora tafin hannun dama akan cinyarsa ta dama wa fi riwayatin rukubatihi a wata riwaya aka ce akan gwiwarsa ne yake sawa ko ka sa akan cinya ko ka sa akan gwiwa duk yayi wa wada kaffahu al-yusra ala fakhidhihi sai kuma ya sanya kafin hannun hagu kan cinyar hagu wa fi riwayatin rukubatihi a wata riwaya aka ce a'a akan gwiwar hagu ma'ana shine abin da zai ko wancan ko wancan basifan alaiha yana mai shimfida tafin yana mai shimfida yatsun akan cinyar wato shine idan ya zauna din kamar yadda muka kwatanta da zu ya lankwasar da kafar hagu ya zauna akan ta haka ta dama ya kafa ta haka kafin hannun dama sai ka dora akan cinya haka a miƙe na hagu ka dora akan cinya haka a miƙe ko kuma ka yi haka akan gwiwa ko haka ya zanto dai yatsun da suna miƙe ka yi haka ka haɗe su da juna abinda annabi yake kenan sallallahu alaihi wasallam وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana sanya karshen gwiwar hannunsa ta dama yakan sa ta wato mirfak shine gwiwar hannu ko yakan sanya karshen gwiwa din nan yakan sa shi ala fakzihi yumna akan cinyar dama wato haka yake kenan kai wato sallah kullum sai an tiga ranka wallahi ka gani ai hakuri mana karka yana nan babin zai zo nan gaba yanzu ba abinda magani cikin hadisi zamu faɗa ba wancan in karatu ya zo kansa sai mu faɗa an bai karatu ba sai mu rikita kanmu ka gani idan ka ɗora hannun haka kenan wato gwiwar hannun wannan gwiwar hannun akan tinya take haka sallallahu alaihi wasallam wai sahabbai komai sai da suka gani kamar kwamfuta suka ɗauko suka ce ga yadda yi wani hadisi Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito bi sanadin sahihi ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاه annabi ya ga wani mutum a cikin zaman sallah ya dogara akan hannunsa na hagu ya yi haka da hannunsa eh ya dogara akan hannunsa na hagu sai annabi ya hana shi fakala yace innaha salatul yahud yace zaman yahudu kenan a sallah yace haka wa fi lafzin a wani lafazin hadisi yace la tajlis hakaza karka irin wannan zaman innaha إنما هذه جلسة الذين يعذبون يتي ونن صفر زمان وطن دا اكي موسو عذابك وفي حديث آخر أو أنا حديث دبن يتي هي قعدة المغضوب عليهم ونن زمان وطن دا اكي فشي لسوك أن يهود وتمتي يجوجين ده هنوها كاتكين صلى وانا أهنش وعليكم السلام eto ba a wajen wannan dai muna magana akan sallah kenan amma shin wannan zama cewa shine zaman yahudu yana nufin har a wajen sallah wallahu a'lam annabi da ya hana tabbas mutum yi wannan a cikin sallah amma dai mu dai mun tashi dai ka a kasar Hausa kakannin mu suna hana mu yi
gaskiya ga wannan hadisin da yake ya ta har wajen sallah idan muka lura da lafazin dan shi ya yi zaman a cikin sallah ne sai annabi ya hana shi ko sai ya nuna zaman irin na yahudi amma abin da ya sa magana kamar cikin sallah yake innaha salatul yahudi sai nuna kamar zaman a cikin sallah ne amma wadancan lafazin kuwa yake qaidatul maghdubi alaihim yake jinsatul ladzina yu'adabun zama wadanda ake masa azaba ne abin da zamu iya cewa a nan gurin yin wannan saman a cikin sallah dai haramun ne tabbas a wajen sallah fa mafi kyau ne santa shi tunda dai an ce zamanin Yahuda ko wajen sallah ya kamata mutum ya sance shi amma kar mai karfin halin da zamu ce haramun ne tunda nasin karar bai nuna haka ba amma dai mafi kyau ne santa sa dan mu zanto masu wara'u cikin al'amuran mu kar mu haramta abin da Allah bai haramta ba amma dai mafi kyau ne santa shi an fahimta ko tahrikul isba'i fi tashahhudi abin da kake so ka tambaya kenan tahrikul isba'i fi tashahhudi kada dan yatsa a cikin tahiyya ya tabbata ko bai tabbata ba al-isba'i da yawa ainun kasra da fathal ba luga tara ne a kansa al-isba'i al-isbu'i al-isbi'i ba uku kenan to sai kuma kai fataha da alhamza al-asba'i al-asbu'i al-asbi'u ba ya zama shi da kenan sai kuma kai mata damma al-usbu'u al-usba'u al-usbi'u ba shi kenan ba luga ne kenan ko da ya halaka ko kace isba'i ko kace da haka duk dolancin ka in ba wasalce maka ba ko baka taba yin nawa ba a duniya sai ka fanta ta daidai dan baka iya wani furci ba daga cikin taran nan ba فتح الهمزة عليها تثليث الباء ضم الهمزة عليها لتثليث الباء kasar alhamza kuma alaiha dai taslisul ba a fa yadullu salata bi salata bi salata ya zama tarakin تحريك الإصبع في التشهد وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى الذي عكس سينا سنفة تابن هنن تنهبو أكن قوة تهبو ويقبض أتابع كفه أتابع كفه اليمنى كلها ويقبض أتابع كفه اليمنى كلها دم كلها إنن بدل من أتابع ويقبض أتابع كفه اليمنى كلها الذي لا كان يقن تابن هنن هبو يكن دنك ليس قباطيا ويشير بإصبعه التي في الإبهام سيء إشارة دوانا تنياتا منونيا تنياتا wadda take bima babban dan yatsa ila kibla wato zuwa alkibla yayi nuni da ita wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma ya zira idan sa a wajen da dan yatsa yake wato gaba ɗaya yatsun zai dinkule su haka wannan kuma sai nuna ta haka ila kibla yushiru yarmi bi basarihi ilaiha wani lokaci kenan wa kana idza ashara bi isba'ihi wada ibhamahu ala isba'ihi alwusta annabi ya kasance idan yayi ishara da wannan dan yatsan to wani lokaci yakan dauki ibham babban dan yatsa sai ya dora shi ala wasbihi ala isbihi alwusta akan dan yatsan tsakiya wato wadannan yatsun guda uku ya dinke sa haka manuniya yayi nuni da ita babban dan yatsa sai ya dora shi kan nan haka haka kina kun bayyana da kyau wa taratan a wani lokaci kuwa kana yuhalliqu bihi ma halqatan babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya sai ya halka da su wato sai ya kawanya da su ya zobe da su wannan ne sai ya nuni wannan guda biyan suna haka waɗannan guda biyan suna tankware wato da babban ɗan yatsa da yatsa tsakiya kuma ya zobe da su wannan kuma ya nuni haka kenan yuhalliqu bihi ma halqatan wato wani lokaci yakan yi kawanya da su wa kana rafa isba'ahu yuharriku wa kana idza rafa isba'ahu yuharrikuha yad'u biha idan annabi ya daga dan yatsansa yuharrikuha yana motsa ta yad'u biha yana yin addu'a da ita abin nufi ya kammala karatun tahiya ya shiga salatin annabi ya kammala salati ya shiga cikin addu'a da ake yi ta bayan salati din nan kafin ayi sallama duk dan yatsan yana nuna shi haka har sai ya kammala zai sallama ne sannan zai saki yatsunsa kuma ya saki hannun shi haka ya sallama sallallahu alaihi wasallam bari in gama nan wannan hadisi yake da ko da yake can gurin lamba ta uku tun inda yake magana akan isharar dan yatsa daga kasa ya sa lamba yake mutum da Abu Awana ku da Ibn Kuzaima wa zada fihi Humaydi fi musnadihi wa kaza Abu Ya'la bi sanadin sahih an Ibn Umar wa hiya nudbatu shaytan wannan kuwa nudbatu shaytan kenan wannan nuni din kamar nadatar da shaytan take la yafu ahadu wa huwa yaqulu hakaza Ibn Umar yake cewa mutum ba zai rinka yin sahau a cikin sallah ba mutakar yana yin wannan daidai wa daidai da annabi koyar ونسب الهميدي إثباته قال الهميدي قال مسلم بن أبي مريم وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا ونسب الحميدي إصبعه قلت وهذه فائدة نادرة غريبة وسندها إلى الرجل صحيح yace al-imam al-humaydi shi ma ya kasance yana miƙar da dan yatsansa qala al-humaydi humaydi yace qala muslim ibn abi maryam muslim ibn abi maryam yace wa haddathani rajulun wani mutum ya bani labari annahu ra'a al-anbiya ya ga annabawa sai dai zanto cikin mafarki kenan ko mumathili na fi kalifatin fi sham cikin wani ɗakin ibada a sham fi salatihim a cikin sallar su qa'ilin haka da dukkan su sun aikata haka sun yi nuna dan yatsa wa nasaba al-humaydi isbahu da humaydi zai ce qa'ilin haka da sai nuna abin aikace yadda su yadda wancan mutum yace masa ya ga annabawa sun yi kenan an gane ko albani ce wa hadhihi fa'idatun nadratun gariba yace wannan wata fa'ida ce irin ɗaya kun samuwa kuma ba kowa mai ban mamaki wa sanadu ha'ila rajul sahihun na ga sanadin zuwa ga wancan mutumin da ya sanadi ne sahihi to mafarki ne ya gani za ka karyata shi ne ka ce ba haka bane ba to amma dai mu dai muna yin abin da tabbatar abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sauran annaba sun yi tarayya da shi wannan wani abu ne kuma daban amma dai tunda ya tabbata annabi na yi magana ai ta kare hadisi ne biyar da nake da makaranta wanda muka tsaya akan ta cewa yana daga dan yatsa sai na addu'a har zuwa karshen lokacin da zai addu'a yace Abu Dawud wanda sai Ibn Jarud ilmuntaka Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito haka Ibn Jarud a cikin littafin Al-Muntaka wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahih وتحاها ابن الملقن الملقن ولحديث التحريك شاهد في أدي في, في ابن أدي حديث da yake nuna kada dan yatsa yana da hadisin da yake masa shaida a wurin al-Imam Ibn Adi cikin littafin al-Kamil kenan wa qala fi riwa fi rawihi Uthman bin Muqassim da'if yuktabu hadithuhu yace daya daga cikin marwaitansa da'if ne amma yuktabu hadithuhu ana rubuta hadisinsa wato akwai mutumin da yake da rauni ta fuskar ilimin hadisi to idan ya faɗi hadisi sai malamai su rubuta akwai kuma wanda dan raunin shi yayi tsanani in ya faɗa ma kai take dalla kurbu da shi nan kirman sa ne kawai ke amma akwai wanda yake da rauni kadan in ya faɗa sai a rubuta me hikimar rubuta ba dan a aiki da shi ba za a ajiye ne ko a samu wani hadisin da zai masa shaida sai su haɗu su yi karfi tare da juna sai zanto wato sahihul li ghairihi ko hasanul li ghairihi shi kadai dai ba hujja bane amma yanzu saboda ya samu wani ya karfafa shi ya zama hujja kenan an gane ko saboda kullum ad-da'if wa ad-da'if yusawi al-qawi ad-da'if wa ad-da'if yusawi al-qawi haka suka ce mai rauni da mai rauni in suka da sai ne eh shine wa la tukhatim bi wahidin ahla baitin kad da'ifani yaglibani qawiyya kar ka zo da mutum daya kace zaka yaki family guda duk ragwancin su dai sarkin yawa zaka sarkin karfi inda kowane ɗaya sai da rago ne yanzu ba sun hada da yawa ba su kuma duk kasan sa aiki kadai ne shine fadda ifani ya galbani kauye to da aka yi cewa wannan hadisi yi ku da hadisi wa qala wa qawluhu yad'u biha qala al-imam at-tahawi fadan ta cewa yad'u biha imam at-tahawi yace wa fihi dalilun ala annahu kana fi akhir salati wannan na nuna kira a ƙarshe har zuwa ƙarshen sallah qultu fa fihi dalilun ala anna sunnata albani yace a cikin wannan akwai dalili kenan bisa ga cewa abin da yake sunna an yi sanar da isharati mutum ya ci gaba da yin isharar da dan yatsa wa fi tahrikiha da kada dan yatsan ila salami har zuwa lokacin da ya samu lama li anna ad-du'a qablahu domin addu'a ana yin ta ne kafin sallama din wa huwa mazhabu malik wannan abin da muka faɗa shine mazhabin imam malik ibn anas wa ghairihi da wannan sa وسئل الإمام أحمد أن تنبي إمام أحمد بن حنبل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة في متن زي إشارة دنيا بن سكين صلى قال نعم يتئي شديدا بيوكوا بما كتنبا ذكره ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد ابن هاني أم بجوانا تكن مسألة لنسى الإمام أحمد قلت الباني ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم daga wannan da za gane cewa ashe motsa dan yatsa sunna ce tabbatacciya cikin tahiya wanda take daga annabi عمل بها احمد وغيره من ائمه السنه امام احمد ده wannan sa cikin malaman sunna sun yi aiki da wannan sunna falyattaki Allah rijalun yaz'umuna anna zalika abatu la yaliku bi salati akwai mazajen da suke cewa wai haka bai dace da sallah ba wata ne su ji tsoron Allah su ne faɗin wannan magana yana magana ne da ƴan mazhabin Hanafiya su ba ta yin wannan haka suke dan yadin na haka sai in ka ga wajen ashhadu an la ilaha illallah sai ka ashhadu an la ilaha illallah kan banka laifi da ka gama kuma kamar da shi yadda yake an kare a inda ko Pakistan wani ma idan sai kana kardan yaza da karfin ya za a kama ka a tankwara akwai wadansu daga cikin dalibai sun je jihadi afghanistan sallar daji ta hada su da kasan yan afghanistan ba duk yan takifan hanafiya ne ko abu hanifa ko a mutu kawai saboda haka yana haka dan yatsan sa sai da aka karya masa dan yatsa jahilai ne ba ruwan su ka saba abu hanifa ba ta ganin kai koyi da annabi ka saba abu hanifa ko magana ta kare shi yasa ta asubancin mazhaba ba kamar mutanen mazhaba imamu ahmad bin hanbal sun fi abu hanifa nake so in ce sun fi kowa ta asubancin mazhaba musamman kuma maza ba su da yadda ma tsakanin Pakistan India Afghanistan can can wajen din haka ta'assubanci na na karshe suke da shi ko ya ka saba mazhabin su to kai kuma sai dai wani ba kai ba kam shi sa ahlus sunnan can suka fi kowa jan wahala su ma kuma ahlus sunnan ta in ka gansu kuma yan zafi ne ni kama ahlus sunna da na gani a duniya lalle yan nan wajen suna daga cikin yan zafi saboda ɗabi'ar waje ke sa kai zafi ɗabi'ar waje ke sa mutum ya zafi in kana wuri inda yan bid'a suke da zafi kai ma kaga ai dole ka tafasa ya zafi ranka dole kai ma wata rana ka tafasa saboda haka malam yace su tsoron Allah su daina faɗin wannan magana fa hum min ajri zalika la yuharrikunaha ma ilmihim bi thubutiha dan haka so sai ka gabata kada dan yatsun su cikin tahiya tare da cewa sun san abin ya tabbata daga annabi wa yatakallafuna fi ta'wiliha bima la yadullu alayhi al-uslub al-arabi su rinka yin kakala wajen tawilin wannan hadisi da irin abin da harshen larabci ma bayanan haka wa yukhalifu fahm al-a'immati lahu kuma sa'aya abin kuma da suke ya saba fahimtar ma sauran malamai da suka gabata wa min al-ghara'ibi malai yace yana daga cikin bakin al'amura masu ban mamaki anna ba'dahum yudafi wa anna al-imam fi ghairi hadhihi al-mas'ala dai daga cikin su zai tsaya ba limamin sa kariya a cikin mas'alar da ba wannan ba walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis-sunnah ko da ra'ayin limamin sa ya saba ma sunna din bi hujjati kawai dan hujjar cewa anna taqsiyat al-imam yarzu minha at-ta'anu fihi wa adam ihtiramihi shi yana ganin idan ka ce shugabawa ne ko imamuwa ne ya yi kuskure yana ganin kamar kayi shuka kenan cikin lamarinsa kuma baka girmama shi ba saboda haka su bace da duk yan ta'assubancin maza ba abin da suke take idan ka ce maganar da wane ya faɗa ba daidai bace ba to abin da wannan ke nunawa ka soki lamirin sa kuma baka girmama shi ba kawai dan ka ce yayi kuskure suna ganin cewa yayi kuskure a yare daidai yake da cewa wani ba mutum ba da mutunci kun fahimta da kyau ثم ينسى هذا sannan mutum kuma shi wannan mai bayani kuma yazo ya manta fa yaruddu hadhihi sunna as-sabita ya mai da wannan sunna wadda ke tabbatacciya daga annabi wa yatahakkamu bil amilina biha har ya rinka ya rinka gatsai ga wadanda suke aiki da ita wa huwa yadri aw la yadri shi ko ko ya sani ko dai bai sani ba anna tahakkumahu yusibu aidan haula ila immati alladhina min adatihi fihim an yudafi anhum bil batil bai san ba cewa gatsan da yake yi ga wanda ya aiki da wannan sunna haka kuma gatsan zai shafi waɗannan manyan imamai wanda suka riga ka aiki da sunnar dan dai wannan sunna ai wani daga cikin limamai da bai aiki da ita ba ko ko ka ce imam Ahmad ya aiki da ita Abu Hanifa bai aiki da ita ba to sai na zo na yi aiki da ita sai kake ga tsaye garin ni da na aiki da ita to wannan da zai tsaya ne garin ni kadai ko ga dukkan wanda kadan aiki da ita a ciki kuma haddawa kenan Imam Ahmad wanda kai ɗazu lokacin da na faɗa abu kaza ka ce yanzu na yi rashin kunya ga Imam Abu Hanifa to kai da kai rashin kunya ga sunnar da na aiki da ita wanda Imam Ahmad ko Malik ko Imam Shafi'i sun riga ni aiki da ita da ni da su duka hada kaiwa da tsaye kenan baka sani ba ni da su duka hada kaiwa dariya karshe kuma ma izgilin ka ya ketare mu duka ya je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga gare shi abin ya dangaro kun fahimta yake ga ko daga cikin al'ada su kokarin ya bayar da kariya ga limaman mazhaba wa hum hauna asabu sunna to anan malaman mazhaba sun dace da sunna bal inna tahakkuma bihi yadda mutum zai wa sunna izgili yusibu zatan nabi sallallahu alaihi wasallam ai zai samu ma zatin annabi la'anna huwa alladhi ja'ana biha dan annabi ne ya zo mana da sunnan fa tahakkuma biha idza tahakkuma bihi fa tahakkuma biha tahakkuma bihi ya zanto izgili wa sunna kamar izgili ne ga shi annabin da ya zo da ita malai ce fama da za man yafa da zalika minkum illa ya yi da dash dash dash karasa sauran da ganka kalmani ba da ba fama da za man yafa da zalika minkum illa khidun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yarduna ila ashaddil azab to ya yi da dash dash ya kyale ka yana albani ba da ma wa amma wada'ul isba'i ba'da al-isharati amma mutum ya sauke dan yatsan sa bayan ya yi nuni da shi aw ta kayidu hadi lokacin nafayi ko cewa ba a yi isharar dan yatsa din nan sai lokacin annafi wal isbat wato wajen fadin la ilaha illallah fa kullu zalika mimma la aslahu lahu fi sunnah duk wannan yana cikin abin da bai da asali a sunnar annabi bal huwa mukhalifun laha bi dilalati hadha al hadith abin ba ya saba wannan sunna saboda wannan hadisi saboda wannan hadisi wa hadisu annahu kana la yuharrikuha akwai wani hadisi da suke kawowa suka ce annabi ya kasance la yuharrikuha baya motsa dan yatsa albani yace wannan hadisi la yathbutu min qibal isnadihi bai tabbata ba ta fuskar sanadin sa kama hakaktuhu fi da'if abi daud kama yadda nayi bayani haka cikin littafin da'if abu daud jerin hadisi na 175 walau tabbata fa huwa nafin ko da ya tabbata makarar abin da zaka ce shi marwayi ya kore ya ce annabi la yuharrikuha annabi baya kore ta ba ka dan yatsan sa shi kuma wancan ya ce yuharrikuha annabi yana motsawa an samu mutum biyu daga cikin sahabbai wannan yace annabi baya kaza wannan yace annabi na yin kaza magana wa na dauka wanda yace yana yi dan saboda al-musbitu muqaddaman ala nafi wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wanda ya kore shi wanda ya kore ya gina ne akan jahilcin sa shi ko wanda ya tabbatar ya tabbatar akan me ilimin sa ba dan ya ga ya da shi kuma wancan bai sani ba rashin sanin sa ko ba nuna annabawan baya yi ko da ya tabbata da haka hadisi ya kamata ya zama shi to ballantana ko bai tabbata ba ta fuskar sanadin sa wa hadisi ba musbit wal musbit muqaddaman ala nafi kama huwa ma'rufun inda ulama fala hujjata fihi lil nufati da haka wanda suke kore ta kara dan yatsa kara karka dan yatsa ba su da hujja cikin wannan hadisin ko da ya tabbata din ballantana kuma da iki ne gane ko ويقول النبي نتوى لم أشد على الشيطان من الحديد dan ya tsalo lokacin da kake kada shi cikin karatun tafiya ya fi tsanani da shaitan sama da ka dauki karfe ka rinka nuna shi da shi yani asbaba yana nufin manoniyan dan ya tsalo lokacin da kake tasbihi da ita lokacin da kake karatun tafiya kake karata wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'd sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sashin su ya kasance yana yi wa yana wa tashin jara wa min isharatu bil isbal fi du'a yana nufin isharar dan ya a cikin addu'a wanda ya zo wani bai zai fadakar da ke ce dan ba za ka yi ba an gane ku wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi tashahhudaini jami'an wannan kada dan yatsa annabi na yin sa cikin dukkan tahiyya biyu tahiyan farko da ta biyu din kamar da hadisin musayyib al-bahaqi suka nuna da sanadin sahihin wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi annabi ya ga wani mutum a cikin karatun tahiyya yana kada yan yatsun sa guda biyu yana haka kenan guda biyu ya hada shi yake da yanzu da yasa mutane su dan biyar ne ko ya da guda biyu haka yana sai annabi ya ce da shi fa kana sai annabi ya ce da shi ashid ashid mayar da ita daya mayar da ita daya wa ashara bi sababa yayi ishara da guda ɗaya ce mai aqid aqid ma'ana sa daya sa daya sallallahu alaihi wasallam wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu wannan agogon ba daidai yake ba ko kare da ne fa lokaci yayi وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية ina ganin wannan mu bari sai mun zo raka abin nan mu tsaya anan gurin gaskiya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum ya hakuri mana a gama abin amma isharar ba ta kore kana ba domin idan kai haka ma isharar ne wannan mai tambayar yake cewa mutumin da yake mai taimama zai iya neman shiga mutumin da yake mai alwala me zai hana kowanne sallah zai yi matukar sababin da ya sa ya yi taimama sababi ne da shari'a ta halatta masa yin taimama ya halatta dan duk wanda sallarsa ta halatta shi kadai in aka bi shi limanci in ka bi shi jami'i kuma ta halatta wannan yake cewa mutum ne ya alwala sai kuma ya shafi matarsa sai bayan ya yi sallah sai ya tuna me matsayin sallar sa sallar sa tana nan ba komai a kansa shafar mace baya warware alwala sai dai inda ka shafe ta to ko maziyi ya fito ka samu tabbas to shikenan alwala ta warware saboda fitowar maziyi amma matukar ba maziyi ne ya fito ba kawai ka tafi matarka wannan alwala ka tana nan annabi ya kasance yana yin alwala kuma ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sannan ya tafi masallaci ba tare da ya sake alwala ba kaga wajen sumbata kuma ka akwai shafa har ma daɗi akan shafa wannan tambayar ba ta cikin darasin mutu amma yake shi manomi ne ya halatta idan ya fitar da zakar kayan noma ya baiwa wansa dan wannan shi talaka ne kowa ko kane ba wajibi bane ciyar da su yan uwanka ne amma ba a ɗora maka wajibcin ciyar da su ba in ka ciyar da su ihsani ne to dukkan mutumin da ba wajibi bane ciyar da shi kana baki zakka akwai waɗanda suke da Allah ku saurara akwai waɗanda suke jahiltar cewa ita zakka wanda kake ciyar da shi ba za ka baki zakka ba ba ta aka wanda kake ciyar da shi ba akwai wanda kake ciyar da shi dole ka ciyar da shi kamar ɗanka da matarka akwai wanda kana ciyar da shi ne ihsani ba dole ba kamar yaron gidanka direbanka mai wanke-wanke da ke gidanka wannan ba dole ne ciyar da su ba domin ma'aikata ne kai kana ba su kuɗin su ciyar da su da kake kuma ihsani ne kake yi ba dole bane ciyar da su a shari'ance to waɗannan za ka ba su zakka don waɗansu masu arziki sukan haramta wa yaran gidansu zakka ce to a gidana yake in nake ciyar da shi dole kuma ka ba shi zakka kuma yana cikin wanda za ka bai wa zakka saboda ciyarwar ai ba dole bace ba an fahimta ko to da haka kaga wanka kenan ko kanin ka duk zaka ba su zakka har kuma annabi ya nuna idan kana idan ka ba su kana da lada biyu ladan zakka da ladan sadar da zumunci akwai tambayoyin da ba su da muhimmanci ina kabarin Ali bin Abi Talib yake ka ji dan Allah wannan idan ka sani kuma sai ka yi wannan yace na ji bayani game da faɗin basmala a farkon kowace sura to malam mutum zai fara karatun sa idan mutum zai fara karatun sa a tsakiyar sura fa idan mutum zai fara karatun qur'ani a tsakiyar sura ba dole bane yayi bismillah shi yasa na yi ta jaddadawa na ce farko farko farko farko kuma dai dole sai kuma na zo na ce kuma banda tsakiya banda tsakiya banda tsakiya sai wai in kara faɗa dai wannan kuma yake cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai ɓata sallarsa akan cewa in zai yi kowace raka'a akan cewa haka za ka yi a cikin kowace raka'a to kenan yana nuna umarni da maimaita addu'a al-istiftahu kenan baya nuna haka wannan an yi maganar baya da zazun nan kuma
ita ta yaya zamu idan muna bin limami sallah yana karatu a bayyane amma baya karanta da'ul istiftahu sallar shi tayi sai dai ku fadakar da shi cewa sunna ne ya ringa karantawa ya raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam har kullun su limamai su ake fi su ake so su fi jama'a sauran jama'a kamala dan idan suka kammala sai mutane kuma su yi koyi da su limamin da baya karanta da'ul istiftahi sai a yi masa nasiha ya ringa karantawa amma baka cewa tunda baya karanta da'ul istiftahi ni bazan bi shi sallah ba ba a yin haka sai in mutum na inkarin abin ne gashi ya tabbata a cikin sunna amma shi ya ki to wannan saboda kiyaye shi da sunna za a dan ki shi ko ya yake saboda shi ma ya ki sunna
wannan yake cewa wani malami ya ce a cikin sallah banda karatun fatiha makaruhi ne yin bismillahi a sallah mun faɗa maka annabi ya tabbata kuma kana cewa wani malami ya ce wato mutane suna da ban mamaki kwarai da gaske mutum ne zai zo karatu sai a jawo aya sai a jawo hadisi a ce masa ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ce sai dai kawai sai wani ya ce masa ba haka ba sai kuma ya dawo ya sake tambayar ka to dan Allah yanzu me yayi wannan kuma kai ne kace Allah ya ce annabi ya ce duk ka kawo sharhi sai ya je sai wani malami ya ce ba haka bane ba yayin da ya ce ba haka bane ba kaga ba ya kore wancan ayat da hadisi ba me ya bashi a madadin sa bai bashi wani sabon abu ba amma wajen da haka har sai wannan ya zanto abin da zai sake wajabta ma yin tambaya karo na biyu ai da kamata yayi ya ce maka wannan ayar ba haka bane ba wannan fasaran hadisin ba haka bane amma ya yarda da ayar ya sallama da hadisin amma zai aiki da kishiyarsa kuma ya maka fitawa da kishiyarsa kuma yana bata lokaci ka saurare wato shi yasa karatun tauhidi yana da matukar muhimmanci mutum ya dan tauhidi ke sa ka gane girman ubangiji ka san matsayin manzon Allah sai da an ce Allah ya ce ka kare da ka san kuma babu sauran wata magana da zaran an ce manzon Allah ya ce kuma babu wani mutum kuma da zai rage waye kuma zaka jira ya gaskata sannan kai yanzu ka gama gamsuwa annabi ya ce kaza an jawo hadisi an yi komai an karanta an ce maqalar rasulullahi ga abin da annabi ya ce daga sahabi ne hadisin yana cikin kaza na cikin kaza kuma sahihi ne ko kaza ne shikenan sai aka tashi sai wani ya ce maka ai mu ba haka muka ce ba ai kamata yake kaza dan Allah yanzu ya kamata ka bata rabin minti ka saurari wannan mutumin to amma sai mutum ya sake dawowa sai ya tambaye ka sai ka to me amfanin karanta hadisin da aka yi tun farko kenan ya kamata lokacin da ake karanta hadisi ka ringa jin umarni daga annabi wanda ya shafi kowane ko musulmai magana ce daga bakin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba ta bukatar wani ya gaskata ta kafin a ci za a aiki da ita matukar ta zama tabbatacciya daga annabi to ba ma jiran mu sai mun jira wani ya yi aiki da ita kuma wannan nan kowane ne dan duk yadda ya kai da girma da bai kai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ba to dan me za mu ɓata lokaci kuma amma galibi sai kai ta ganin tambayar da an sha an ta an ce kaza sai mutum ya je sai wani malamin bid'a ko wani mai son zuciya sai ya ce masa kaza to za nan gurin an riga an ce annabi ya karanta basmala a cikin sallah mun karanta da hadisan baya ya yi da dawal istiftahi ya yi isti'aza ya yi basmala isti'aza ma mu wanda muke bayanin ta ba annabi yake ba ya mun kawo irin wanda yake din duk da haka kuma sai wani ya zo ce maka ya basmala maka ruhi ce kuma har sai ka rubuta tambaya akai a nan ne za ka rubuta tambaya akai ta wannan dai sune tambayoyin da zamu iya ansawa kar amanta cewa an ce yau idan an tashi a bayan sallar isha idan akwai walima da za a yi ta dan uwa Alhaji Ibrahim dan yaro a rijiyar lemo layin yan samoga kamar yadda aka ce rijiyar lemo layin yan samoga kuma daga cikin malaman da za su yi wa'azi akwai malam Abdulwahab akwai malam Yakubu Musa daga Katsina akwai malam Abdullahi Pakistan da dai sauransu kamar yadda aka yi bayani saboda haka ana gayyatar kowa da kowa amma dai walima daban dai kuma wa'azi kuma daban tabbas zamu je walima idan mun samu dama kuma an yi wa'azi to kenan idan mutum ya gaba da lokaci bayan ya ci abincin walima sai ya tafi sa in kuma ya ga bai fa'idan da wa'azi to kuma ya zama nurin ala nur muna jaddada haka saboda yan uwa dai a rayar da sunnar walima din nan ba wai ina ne da shi wannan angon shi kadai ba ga dukkan wanda zai walima ya bambance tsakanin abin da za a ci na walima da kuma wa'azi da an je sai ai walima abin da ya kai mutane kenan sai gaba kuma sai ai wazi ko zuwa wayewar gari ne wannan mutane sun ga dama su tsaya sun ga dama kuma su tafi wassalamu alaikum warahmatullahi